الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشي gaba da karatun littafin mai albarka littafin risala na abu muhammad abdullahi bin abi zaidin alkirawani Allah shi mishi rahama muna cikin kitabul buyu wa ma shakalal buyu jiya mun yi abin da ya shafi haya to ya ce wal musaqatu ja'izatun shayarwa halacce za a yi hukuncin shayarwa me shayarwa ban ruwa ana ba abubuwa guda biyu ruwa ko shuka ta cikin gona ko kuma bisashe to duk ya halatta a yi jinga da mutum kana da lambu ka yi jinga da wani ya rinka ba shukan nan ruwa ko itacin nan ruwa hakan ga kana da bisashe ka yi jinga da wani ya rinka ba su ruwa to ban ruwa shine almasaqatu daga saqayu shayaswa yace wal wal musaqatu ja'izatun shayarwa ban ruwa halacce a kulle yarjejeniya ta ban ruwa kai jinga da wani ya ba shukakka ko dabbobin ka ruwa halacce fil usul ga asali abinda a usul shine asalin ko asalin itace ko asalin shuka shine usul alama tara da ya alaiha akan abin da sun kai yarjejeniya a kansa min al'ajiza'in na yankukkukan abin da za a biya kuma a yi jinga da mutum ga dabina yana ka ba su ruwa in sun ka girma sun ka fara ‘ya'ya kai adda kaza ni adda kaza ko kuma zan baka kaza haka in bisashe ne ka ba su ruwa ga shekara duk tunkiyar da ta haihu kai adda kaza ni ko ni adda kaza shine alama tara da ya alaihi akan abin da sun kai yarjejeniya da shi wanda za a ban ruwan da wanda za a dauka ya ban ruwan akan abin da sun kai yarjejeniya akan su min al na yankukkukan abin da za a biya janga inda kuɗi za a biya inda wal amalu kulluhu aiki na ban ruwa dukka ne ban ruwan da abin da ya shafi ban ruwa shi an ma'ana kulluhu aikin dukka ne alal musaƙa yana akan wanda an ka ɗauka ya ba da ruwa duk aikin da ya shafi ban ruwa zai kawo su abubuwan da na shafi ban ruwa da ban ruwan da abin da ya shafi ban ruwa gyara guga gyara wurin da ake zuba ruwan in shuka ne ba ana hanya ba inda za su bi to ka san itace da hakukuwa yau da gobe musamman gona ɗin akwai itace za su zo su tare inda ruwa ka bi to duk gyara irin waɗannan aikin shi mai ban ruwa ne ba aikin mai gona duk suna cikin ayyukan da ya kamata ya kula shingi in ya lalace abin gane ka yi gadi na ce ka yi an yi shingin shingin ya lalace yau da gobe gyara shingin nan duk yana cikin ayyukan shi mai ban ruwa shi ne ce wal'amalu kullu aiki dukka ne wanda ya shafi ban ruwan alal musaƙa yana akan wanda an kai ɗauka ya ba da ruwa walla ya da alaihi shi mai gonan mai aikin ba zai sharɗanta mai amalan wani aiki ya rahamu kalla gaira amalil musaƙa ce wanda ba aikin ban ruwa ba tunda ya ɗauke shi ban ruwa sai ya ci taho ga mashin ɗina haka min wurin saisuwa yana da alaƙa da ban ruwa a to babu wannan baya cikin sharaɗi wala amala shay'in hakan ga ba zai sharɗanta mai aikata wani abu yunshi'uhu da yake farar da shi fil ha'id cikin lambun ba kamar ya ce ya zo ya gina mai rijiya ko ya zo ya yi mai kaza wani aiki wanda yanzu a farar da shi to wannan duk bai kamata shi mai gona ya sharɗanta ma wanda an ka ɗauka ban ruwa shi ba illa ma la bala lahu sai dai abin da babu damuwa gare shi aikin da bai da yawa min shaddil hazira na ɗaure shingi wa islahid dafira da kuma gyara magudanan ruwa inda ruwa matattarar ruwa kamar kwamin ruwa in an ka ɗebi ruwa da cikin rijiya ko an kai famfin ga inda suke bi su taru nan matattarar ruwa shine addafira to gyara shi wahiya menene dafira wahiya mujtama'ul ma'i inda ruwa ke taruwa to gyara wurin min gaira an yun sha bina'a ba tare da ya farar da gina ba a ce ya zo ya gina ta ba a'a kila hakukuwa da itace da sauran abubuwa sun yi mata to gyara ta duk wannan yana daga cikin ayyukan mai ban ruwa wa tazkiru hakan ga yin kilili menene kilili aure yi ma itace aure alal amil yana akan mai aiki shi mai ban ruwan dan akwai bukata awa itacen aure duk suna cikin ayyukan da ya kamata watan qiyatu da tsalkake manaƙi shajari ma'abka itace inda itace itace guntayen itace yana faɗuwa banga to tsalkake su duk yana cikin aiki ne wa islahu da gyara maskaɗil ma'i inda ruwa ke zuba minal garbi daga daga daga daga guga garb guga babba irin wanda ake ban ruwa da ita guga babba ta ban ruwa ita ce garb to yan an ka ɗebi ruwa daga guga an ka zuba inda ruwan ke bi itace da hakukuwa sun koko kila wasu yan ƙananan hakukuwa sun ciro to duk gyara waɗannan wurare yana akan mai ban ruwa watan ƙiyatul aini da kuma gyara ijiyar ruwa akwai lokacin da ƙasa ko hakukuwa ko ƙyallaye ko ledodi za su daɗe ijiyar ruwa to gyara ta duka suna kan mai aiki wa shibu zalika da abin da ya kama da wannan duka ja'izun halal ne an yi tarda alal amil a sharɗin tashi akan mai aiki wa'annan duk ayyuka ne wa'anda ba su da yawa wala tajuzul musaqatu shayarwa ba ta halatta ala ikhraji akan fitar da ma fil ha'id abinda a cikin lambun min dawabi na dabbobi ayi sharadi da mutum zai shayar da dabbobi da mi za a biya nai abinda dabbobin nan za su haifa inda duk ta haifi kaza kana da kaza to baya halatta don yana ya ta zo haifa ta haifa babu rai eh ko ko in ana ganin kamar biyu za ta haifa ko uku ta haifi guda ina fatar kun fahimta baya halatta in dai shayar da dabbobi za a yi to a yi jinga nawa zan biyan ka ga dabbobi na dabba guda ɗari na ko guda hamsin nawa za ka shayar min su ce wata duk ga abin da za ka ba su a shi kenan sai a ci gaba da yi wa ma mata min ha duk abin da ya mutu daga dabbobin nan yau gobe yau gobe sai wata ta mutu to fa ala rabbihi ya tabbata akan mai dabbobin khalafahu mai gurbinta sai ya sau wata ya mai gurbinta da ita kaga in don wata dabba ta mutu cikin dabbobin da an kai jinga da shi ya shayar shayarwa bata bude ba sai shi mai dabbobin ya sau ya mai gurbinta wa nafaqatud dawabi abincin dabbobi wal ujara da sauran lebarorin da annan cikin gona alal amil duk yana akan mai aiki kenan shi zai zama kamar head laborer kamar foreman da an ka ɗauki laborori ana sa head labor ba ko foreman me aikin foreman shi zai kula da sauran laborori to wanda an ka ɗauka ya yi ban ruwa in akwai sauran laborori masu aiki nan cikin gonar to da abincinsu da kuɗin jingarsu duk yana a kai ne ma'ana ba shi zai biya ba shi za a ba babu laihi duk mai gida ya wakilta shi ya rinka ba shi yana ba su wa alaihi ya tabbata a kai ne shi mai aiki wanda an kai janga da shi ya yi ban ruwa ya tabbata a kai ne zari'atu shuke albayadil yasir kamfa ya kaɗan gonar dama lambu ce kila an shika an dasa albasa ko abin da ya kama da haka to shi na an ka ɗaukai ya bada ruwa to da an ka yi da shan ko an ka yi shuka an samu kamfa kun san kamfa ko shuka ta hito wani wuri wani wuri ba ta hito ba to yana akan shi wanda an ka ɗauka ban ruwa zari'atu shuki albaya da yasir albaya da fari me fari nan inda babu shuka ma dalla wurin da ya fari babu shuka kamfa kenan da hausa ‘yan kamfa wuri ya yi kamfa to ‘yan kamfa ‘yan kaɗan wacce ce ‘yan kaɗan wadda ba ta wuce ɗaya bisa uku na gonar ba inda an ka samu kamfa shuka ba ta hito ba ko ta hito ta mutu saboda wani dalili to duk yana cikin ayyukan shi mai ban ruwa ya zo ya shuke a bashi iri sai ya shuke wa in kanal ina yake wala ba asa babu laifi an yulga zalika duk a jefa wannan ko a bar wannan lil amil ga mai aiki wa huwa ahalluhu shi kuma yana halattar da shi wa in kana albayadu kathira amma in kanfar ta zan tana da yawa gonar yayi kanfa mai yawa ta wuce sulusi lam yajuz to baya halatta an yadkhula fi musaqatin nakhli a ya shigar da shi shi mai gona ya shigar da shi cikin jingar da za a yi ta ban ruwan dabinai in gonar dabinai ce an shuka dabinai amma ya yi kamfa da yawa kamfar ta wuce ɗaya bisa uku na gona to baya halatta shi mai gona ya ce to don aikin mai shuka ne a ya kamfa wadda ba ta da yawa wadda ba ta wuce ɗaya bisa uku ba amma in tana da yawa mai gona ya zo ya shuke a bitai illa an ya kuna sai dai in kamfar ya kasance kadarar thuluth gwargwadon sulusi min aljami'i da dukkan gonar fa aƙalla ko kuma abin da bai kai sulusi ba to ita ai yak kaɗan to wannan babu laihi a sharɗanta ma shi mai shayarwa ya zo ya shuke kamfan amma in ta wuce to mai gona ka zuwa ya abita wa shirkatu fi zar'i tarayya ga shuka ja'izatun halacce mu haɗa ƙarfi mutum biyu ko uku ko he da haka nan sai su yi noma shi a tarayya ga shuka halacce idza kanat zari'a in ya za abin da za a shuka wai ya kasance min huma jami'an daggare su gaba ɗaya ya ce tarayya mun yi tarayya jiya ko shirka tarayya mutum biyu ko he da biyu su haɗa su yi su yi abu to tarayya fi zar'i ga shuka ja'izatun halacce kamar mu samu gona in su fari mun ka ɗauka in na gudanmu ne to sai mutane su haɗu a ta a yi noma a raba riba halan ne ya haka nan idza kanat zari'a to ga noma mi ake kira nai in mutane sun ka haɗu sun ka yi noma su raba riba yana da suna da hausa baya da suna ko ko ko ba ku sani ba to hallan ne dai a haɗa ƙarfi a yi tarayya a ta a yi shuka idza kanat zari'a idan shukar ta kasance minhuma daggare su jami'an gaba ɗaya kowa ya kawo tashi wa ribhu bainahuma riba sai ta kasance tsakanin su in ya zan shukar tasu ce kenan tare sun ka zo sun ka yi shuka da sharaɗin za mu yi a shoke a yi noma a komi dai da tare za a yi abin da an ka samu a raba riba kanatil ardul ahadihima gonar ta kasance ta ɗayansu ce wal amalu alal akhar shi ko aiki na akan ɗaya ya zan ni ni adda gona kai ko kai za ka zo wa ka shuke ka yi aiki in an ka ɗebe mu raba ya halatta awil amalu bainahuma ko ko a ni adda gona na basuwa amma da ni da kai za mu zo duk mu yi aikin gonar tare ina fatar kun fahimta awik tarayal arda arda koko sun ɗauki sufarin gonar ne gonar duk ba ta kowannen mu ta ba sufari mun ka ɗauka da ni da kai mun ka haɗa dama gonar an ba mu ita sufari dubu goma kai ka kawo dubu biyar ne in kawo dubu biyar mu ta mu biya kaga mu biyu mun ka ɗauki sufarin ko sai mu ta mu yi aikin tare duk wannan ya halatta aukanin bayanahuma ko ko gonar ta kasance tsakaninmu dama da ni da kai mun ka gade ta ga ubanmu eh gonar ta mu ce duk dai wannan ya halatta amma in kana badaru amma in iri ya kasance badar iri in iri ya kasance min inda ahadihima ɗayan su adda iri wa min indil akhiril ardu shi ko ɗaya shi adda gona wal amalu alaiha an kai sharadin to shi mai gona kuma aiki na akai ne aw alaiha ma ko ko aiki na akan su wa ribu bainahuma kuma riba a raba ta tsakanin su lam yajuz ba ya halatta muna tare abin da ya kamata dai ya zan duk aikin a daidaita shi amma inda duk aiki wani ya na wani kuma an kai sharɗin a raba riba tare to kaga ba a yi adalci ba walau kanak tara yal da a ce su biyun masu tarewar sun kasance sun yi sufarin gona walbazaru iri kuma min inda wahidan gudansu shi ya kawo iri wa alal akhiril amalu aiki kuma yana akan ɗayan jaza ya halatta amma da sharaɗi idza ta ƙara bar ƙimatu zalika in ƙimar wannan ya kusanci juna mu biyu mun ka da ƙari mun ka ɗauki sufarin gona an ka ce kai ka kawo iri shi ku wancan shi zai aiki to sai a kimanta kuɗin aikin da za a yi da kuɗin irin in sun daidaita ko sun yi kusa da juna babu laifi amma in rinjaye ya, bayyana tsakaninsu to wannan baya halatta a yi tun da kaga akwai ƙwaruwa ga guda wala yunqadu ina yake wala yunqadu fi kira'il ardi ba a biyan kuɗi na ƙadan ba a biyan kuɗi hannu fi kira'i ardin ga sufarin gona ga yiri ma'amunatin wadda ba amintacciya ba ƙabla an turuwa gabana a shayar da ita da ruwa misali fadama fadama ba aikin gona ake yi fadama ba kuma ana ban ruwa to sai an ka ta an ka sa albasa sai ka ɗauki sufarin fadama he kaga ai albasar tana iya lalacewa kuma tana iya kyawu madalla to duk irin gonar da affa dama wadda babu tabbacin shin abin da an kasa zai yi ko zai samu matsala to yan an ka ɗauki sufarinta to baya halatta a biya sai shukan nan ta fito ta kai ga stage ɗin da yanzu ko ruwan su ɗauke ko kar su ɗauke shukan ba za ta lalace ba za ta kai to sannan aka biya muna tare wadda ba amintacciya ba ke wadda ba a amince mu cewa abin da an kasa zai yi ba to ya an ka ɗauki sufari ba za a biya wanda ya ba da sufarin ba sai shukar ta kai ga stage ɗin da ba za ta lalace ba amma wadda a amintatta fa kamar irin inda aka sa gero kaga shi wannan ana ana sai a biya kun fahimci abin da yake nuhi ya ce walayun ƙado ba a biyan kuɗi na ƙadan in ka ji na ƙadan kuɗi hannu kenan an biya sadaki dubu hamsin na ƙadan la'ajalan kuɗi hannu ba a biyan kuɗi hannu fi kira a ardin ga sufarin gona gairi ma'amunatin wadda ba amintacciya ba gonar da ba amince ma shan abin da an kasa zai yi ko ba zai yi ba kaga irin gonar fadama kenan gonar tudu wadda ke amfani da ruwan sama ba ta da wannan sharaɗi gonar fadama ita adda wannan sharaɗi ita da ruwa za su kai mata ko ba za su kai ba ga sufarin gona wadda ba amintacciya ba ba a biyan kuɗi hannu ƙabla an turuwa gabana a shayar da ita da ruwa yana yiwa ruwan ba za su ishe shuka ba ta lalace to duk gonar da babu wannan aminci to yan an ka ɗauki sufarinta ba a biyan kuɗi na ƙadan sai an kai ga lokacin da yanzu ko ruwan su ɗauke ko ka su ɗauke shukar za ta kai to sannan aka biya to mu tsaya nan ko wa mu nifta a samaratan fi ru'usi shajari eh kaɗan a yi mi a ida babi a lallai to in an ka tafi kuma ya yi yawa a bar shi haka nan bar shi haka nan in Allah ya kamar da jibi iso a ɗaya zamu yi tawo na yake to sai mu tsaya nan ko jibi sai mu tashi wa malifta a samaratan fi ru'usi shajari wanda ya sai ‘ya'yan itace bisa ga kanun itacen gonar dabino sai an ka zo an ka yi kirda don dabino ka sai ‘ya'yan fa'ujiha sai an ka halakar da ja'iha ta samu ‘ya'yan itacen da ka sayi ja'iha musiba wadda ke samun shuka ko ‘ya'yan itace ita ce ja'iha bibardin saboda sanyi aujiradin ko fara aujilidin ko rashin lafiya augairi ko waninsa to fa in ujiha qadaru thuluth wa aktharu da anil mushtari qadaru zalika to